والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwacewar sarayin ta iso wannan rana ta juma'a daren asabar inda muke haɗuwa wannan majalisi mai albarka jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgunan hali muna karatu cikin radul azhani ila ma'anil qur'an tare da ta'aliki na idahul ma'ani wanda dr abubakar albani yayi muna roƙon allah ta'ala ya saka musu da alheri za mu ci gaba suratul an'am inda muka tsaya aya ta 114 insha Allah muna roƙon Allah ya mana muwafaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أن إنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم
mala ya fara da shimfiɗa cewa thumma inna adawata baina janibaini taqtabi hakaman bainahuma da aka ambaci bangaren gaskiya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da sako janibi guda aka ambaci bangaren Qurayshawa masu ƙaryata sakon annabi to sai ya zamanto akwai sa'insa a tsakanin ɓangare guda biyun wanda wannan sa'insa a kayan gaskiya ne da kuma ƙarya kullum kokawa ake yi kowanne yana nema ya ga ya warɓar da ɗaya to waɗanda suke riko da gaskiya janibi guda da wanda suke riko da ƙarya janibi guda za a samu kiyayya tsakanin bangare guda biyun takatabi hakaman bainahuma wanda take bukata mai yin hukunci a tsakaninsu wal hukmu imma bil adli wa huwa hukmullahi wa imma bi zukhrafi min ash-shayatin shi ko hukunci idan an yi shi ko dai ya zamanto an yi hukunci ne da adalci hukuncin Allah kullun shine adalci abin da ya wanance hukuncin Allah da na manzo to wannan ba adalci ba ne domin abin da ake nufi da al'adala tsayuwa akan umarnin Allah dokar da Allah ta'ala ya ambata wa imma ko kuma hukunci zai iya kasancewa bi zukhrafi min ash-shayatin kawataccen batu ne daga wajen shaidanu aka kawata magana aka kawata wani tsari sai a gan shi kamar mai kyawu sau da yawa irin wanda yana ɗaukan hankalin wasu musulmi sai ka ga a tsarin da yake na ƙasashen kafirai yana ba su sha'awa har ma a cikin lafazi sai ka ji waɗansu suna yabonsu suna yabon irin tsarin da suke kayi suna nuna akwai adalci a wajensu to adalci kullum wannan sunan ba a yi talakinsa sai a abin da Allah ta'ala ya sanya na hukunci abin da Allah ya sanya na hukunci da manzansa shine kawai adalci amma duk wani tsari da aka yi shi komai yadda aka kawata shi to babu adalci a cikinsa falkufaru yamiluna ila zukhrafi su kafirai kullum suna karkata ne zuwa ga abin da aka kawata wanda shaitan ya kawata musu ya masa kwalliya wa qul anta ya muhammadu lahu kai kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma kafiran nan mu musulmi ba mu bukatan abin da aka kawata shi kawatawa ta shaitan kullum abin da muke bukata shine adalci wanda baya samuwa sai daga wajen Allah ka faɗa musu afa gairar layi abtage hakama shin wani Allah ne zan biɗa kulli ha'ula il mushriki na billahi ma'ana ka gaya ma waɗannan da suke shirki da Allah laisa li an atluba hakaman wato ba zan biɗi wani mai hukunci ba kaga nan ba a ce hakiman ba sai aka ce hakaman domin alhakamu ablagu min alhakimi ya fi cika a ce hakamu akan a ce hakim eh domin shi alhakamu sifatu ta'zimin fi madhin huwa sifatu ta'zimin fi madhin kuma ana faɗansa ne alastihqaqi wato bisa cancanta yabo ne da ake yi wa mai wannan sunan akan hukunci da ya sani ya yi hukunci ba a kawo masa hukunci ba yana tare da wannan siffar tasa kuma yana tare da wannan yabon kuma ya cancanci hukunci shine a hakan ina aka ambata amma ya ce alhakimu siffatun ne jariyatun alal fi'l ba a ambata wa mutum a ce alhakimu sai lokacin da yake da wannan ina fata mun gane mutum yana shugabanci sai a ce masa alhakimu amma lokacin da ya ba shugabanci ba ba alhakimu ba ne ita tana tafiya ne lokacin da kake tare da wannan aikin kuma sau da yawa za a iya samun wanda yake mai hukunci hakimi alhakimu rubama ya zai iya yin kuskure kuma zai iya dacewa to amma idan an ce alhakamu to wannan fa baya kuskure dacewa ke saboda ya cancanci hukuncin kuma shi ne ya san hukuncin kuma yana tare da wannan sifa ɗin da'iman to shi ne hakan to ka ƙur'ani yana da balagar magana ba a ce a fagairar lahi abtage hakiman ba sai aka ce a fagairar lahi abtage hakaman saboda ubangiji subhanahu wata'ala shine alhakam shi yasa ce huwa ahkamul hakimin malam ya ce ƙabiyan baini wa bainakum ma'ana wanda zai hukunci a tsakanina da ku wani zan biɗa wanda ba Allah ba kun ga anan wajen akwai korewa tambaya ce amma istifhamu wato inkari tambaya ce amma inkari aka ai kuma ko kuma a ce isbati takariri ne ai ba wanda zan nema mai hukunci in ba Allah ba kaga nan ana nuna mana kenan shi musulmi a kowane lokaci baya bukatan wani hukunci in ba hukuncin da Allah ya ba shi yasa ka ce inal hukmu illa lillahi ai hukunci bai zan ba sai ga Allah subhanahu wataala duk lokacin da musulmi yake neman a masa wani hukunci sabanin na Allah ya watsi da shi ba na Allah din ya zaba ba to wannan musuluncinsa akwai abin tambaya a kai domin kowane lokaci hukuncin Allah shine abin bida Allah ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman shin hukuncin jahiliya suke nema a musu to wane ne kan ya kai Allah kyautata hukunci ba na sai aka nuna maka ce ashe hukunci kashi biyu ne akwai hukumullah shine al'adala akwai kuma hukumul jahiliya wannan shi kuma abbalala ne don haka musulmi kullum ya zamanto hukuncin Allah shi zai bida me Allah ya ce shi kenan manzon Allah sallallahu sallama shi ne wakilin Allah a ban ƙasa lokacin da yake nan sai ya aiwatar da abin da Allah ta'ala ya ce ya aiwatar shi ne wakilin Allah khalifan Allah a bayan ƙasa shine yake wanzar da hukunce hukunce shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum domin yana hukunci ne da hukuncin Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ka gaya musu afa ghairallahi abtagi hakama wannan Allah kuke so na bid'a ya zamanto wanda zai yanke hukunci qadiyan baini wa bainakum wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala alhali Allah dinnan shine wanda ya saukar muku da littafi na alqur'ani mufassalan mai bayani daki daki mubayyanan fihi alhaqqa min albatil wanda yake fayyace gaskiya daga ƙarya to me zaka bida in ba qur'ani ba don haka qur'ani shine abin bida mu yi kokari mu lazamtar da zuciyarmu wajen bibiyan dokokin da ke cikin alqur'ani da kuma yadda da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya yi da manzansa Allah ya ce wallazina atayna humul kitaba ku sani waɗannan da aka da muka ba su littafi at-taurata wal injil at-taura da injila sune masu bin addinin yahudiya da nasraniya ya'lamuna to su fa suna sane suna sanin annahu cewa fa lalle shi ai alqur'anin ladhi yukhasimunaka fihi wannan qur'anin da jahilan quraishawa suke maka jayayya a kansa wa yu'adunaka li ajlihi har suke gaba da kai a dalilin sa ka karanta musu to waɗanda aka ba su littafi cikin yahudu da nasara masu attaura da lijila sun sani ko suna sanin annahu cewa shi qur'anin nan munazzalun sauƙaƙƙe ne bi tashdidi wa qur'an bi takhfifi munzalun kenan min rabbika daga wajen ubangijinka bil haqqi kuma da gaskiya aka saukar da shi saukakke ne daga wajen ubangijinka kuma da gaskiya aka saukar da shi babu wata barna a ciki kuma tabbas annabi dan annabin Allah ne annabin karshen zamani su waɗancan mabuta littafi sun san da haka saboda akwai shi bayanansa a cikin littafin su ya arkuna hukama ya arkuna abna'ahu to idan waɗancan sun ki to su waɗannan fa sun san hakan yake kuma su an ambaci wannan wala Allah saboda su Qurayshawa suna girmama Yahudu da Nasara ko kuma in ce Yahudu da Nasara suna musu ban kamar suna da littafi in an yi magana za su ce su sun akwai littafi a wajensu har ma suke kiran Laraba ummiyai waɗanda ba saukar musu da littafi ba eh ummiyai wanda ba saukar musu da littafi ba kaga Allah madaukaki ya ambata huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata abinda ake musu gorin yanzu sai aka kauda an saukar musu alkitaba har da karin tukuici alhikmata abinda manzon Allah zai musu bayani na fayyace musu hukunce hukuncen da Allah ya saukar kaga burin da ake musu yanzu an an tare musu shi to kuma ku da aka muku wannan gata kuma sai kuke karantawa to ku koma zuwa ga waɗancan da da suke ganin suna da fifiko a kanku suna da littafi za ku ga sun tabbatar da shi wannan ƙur'ani yana nan zuwa dama shi wannan manzo yana nan zuwa dama an ambace shi a cikin attaura an ambace shi a cikin linjila shi yasa Allah ya gaya musu su je su tambaya والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ودن da aka basu littafi Taura da Injila a gabani suna sanin cewa shi Alkur'ani saukakke ne daga wajen Ubangiji kuma da gaskiya wala takunanna minal mumtarin kada ka zan daga cikin masu yin kokonto a shaki na fihi waɗanda suke yin shakka dangane da saukar da Alkur'ani والمراد التقرير للكفار abinda ake nufi ana tabbatar makafaran shawa annahu haqqun cewa shi alqur'ani gaskiya ne tabbatatta bi shahadati ilmi ahli alkitabi bi tahqiqihi saboda akwai shaida ba kuma ta jahilci ba shaida ne akan ilimi daga wajen waɗanda aka ba su littafi gabanin alqur'anin bi tahqiqihi suna tabbatar da gaskiyar alqur'ani kasan shaida da za a bayar a bisa ilimi ai ita ce shaida ba shaida da za a bayar bisa kame-kame ba to waɗancan da suka san suna da ilimi kuma kuma kun shaida suna da ilimi kuma suna da littafi sun ba da za su ba da shaida a kansa amma nan wal khitabu al maqsudu bihi ghayruhu sallallahu alaihi wasallam wal khitabu al maqsud bihi wal khitabu al maqsud bihi ghayruhu sallallahu alaihi wasallam maganar da ake nufi da ita anan wannan annabi aka yi wa magana da aka ce fala takunanna minal mumtarin إذ لا يمكن أن يتطرق له شك في حقيقة ما جاء به domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu kokonto ya ɗarsu a cikin ransa na tabbacin abin da ya zo da shi ɗin nan ba ma'a anna gairahu min ahalil kitabi ya alamu sidqahu yaqina tare da cewa waninsa a cikin ahalil kitabi ya tabbatar da gaskiyar shi alqur'ani bisa yaqini to shi da aka saukar ma Qur'ani kuma zai kokonto to Allah ta'ala ce fala takunanna minal mumtari ta yi sahabin wani annabi ake nufi kada ya kokonto ta yi manzon Allah ne ake gaya masa domin ya ƙara tamassuki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa wallahu ta'ala a'lam Allah ce wa tammat kalimatu rabbika kuma kalmar ubangijinka fa ta gama cika kalmar Ubangijinka ta gama cika, bil ahkami wal mawa'idi hukunce-hukunce da Allah ya ambata, wal mawa'idi wa'adi da Allah ya yi zango kaza-kaza zai faru, wanda ya aikata kaza za a masa kaza, wanda ya yi kaza zai samu kaza, waɗannan su ne mawa'idi. To waɗannan fa sun gama cika. kuma hukunce-hukunce Allah ya gama cika mana a cikin alkur'ani ya zo biyanan ne da kulli shayi wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka fa ta gama cika bi ifradil kalima kalimatu rabbika wa qira'a bil jam'i aka ce kalimatu rabbika wa tammat kalimatu rabbika sidqan ta zo da gaskiya wa adala kuma ta zo da adalci duk abin da Allah ta'ala ya faɗa shi ne adalci wallahi babu zalunci a cikin Qur'ani waɗanda suke tunanin shari'ar musulunci ta yi tsauri har waɗansu daga cikin musulmi ma sai ga sun karkata ana tunanin cewa shari'ar musulunci ta yi tsauri ka san matsala wato mutumin da bai zaɓi musulunci da raɗin kansa ba to yana yawan shiga cikin fitina mafi yawan mutane gata aka musu aka haife su a musulunci shi yasa sai musulunci ba su doke shi ba su yi da suka kuma balaga suka mallaki hankali ba su zaɓa wa kansu musuluncin ba wani zai ji magana kamar bawi ko kana musulmi kuma kana sallah a ce ma baka zaɓa wa kanka musulunci ba wani zai ga magana ta wata ta yi bawi eh haka ne akwai wanda suna sallah har aikin hajji har zakka suna yi su yi azumi su yi dosa abu amma fa ba su zaɓa wa kansu musuluncin ba don zuciyarsu ba ta gama gamsuwa da shi ba suna yi ne saboda an haife su a ciki kuma suna yi suna babu yaƙini a zuciyarsu in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ruwa shadda eh su dai suna yi kaga a kiyama ba za a ce ba sa ciki ba inda gaske ne kiyamar in kuma kiyamar ba da gaske ba ne to dama sun dan gwamutsa da abin da ransu yake sha'awa kuma suna yi ne don saboda mutane suna ganin su amma idan sun kauce sun tafi wata ƙasa wanda babu musulman to wani ma sallar ba zai tuna ta ba eh zai hidimomin su yadda yake so irin na arna in ya dawo musulunci ya dawo garin su kuma zai irin abin da yan garin su suke yi kamar babbar riga ce ko eh to kaga wannan bai zaba wa kansa shine ake samun matsala abin da ya bambanta musuluncin sahabbai kenan ba wanda musuluncinsa ya kai irin nasu suna kan wata, wata tafarki ne wani tafarki suke kansu wanda sun gamsu da shi irin gamsuwar da kai da musulunci suna ga shi ne da dai amma da musuluncin ya zo sai suka auna suka auna sai suka ga cewa musuluncin nan fashi ya fi don haka sai suka zaɓe shi aka ce za ka rasa matarka za a kwace 'ya'yanka za a kwace dukiyarka kai za ma a iya kashe ka an kuma yi suka ce duk mun yarda shi din muka zaba to nasu musuluncin bai zama ɗaya da na wani wasu a bisa zabi suka yi to kai ma yi ƙoƙarin in Allah ya taimake ka muna godiya ga Allah da Allah ya saka aka haife mu cikin musulunci ko muna roƙon Allah ya dawamar da mu akan musulunci ka yi ƙoƙarin kana musulunci ci gaba da zaɓa wa kanka musulunci duk lokacin da wani abu ya bujiro na rayuwa ga zaɓin inda zuciyarka ta karkata ga abin da musulunci ya ce sai kaga zuciyarka ta saba da na musulunci yi mata faɗa tilasta ta sanya ta ta gamsu bisa raɗin kanta da zaɓinta a kan wani Allah ɗin shine da dai gamsar da kanka ba wai don wani yana ganin ka ko don kana gudun kada wani ya zage ka ba gamsar da kanka na Allah ɗin shine da dai kuma shi za ka yi to insha Allah idan kana haka sai ka kai ma ka zafi musuluncin to sai ya zamanto duk lokacin da wani abu na musulunci ya bujiro kullum ganinsa kake shine da dai waninsa kuma kana gaba shine da dai ba kawai kuma da shi ɗin ka gamsu don haka mu kokarin mu zaba wa kanmu musulunci a kowane lokaci shi yasa Allah ta'ala ya kimsa mana mai ta ce ihdina siratal mustaqim kana sallah kana azumi kuma aka ce ci gaba da faɗan haka annabi ya fi ka tsoron Allah amma yake cewa ya muqallibal qulubi tabbit qalbi ala dinika ya mai juye zukata tabbatar da zuciyata akan addininka da irin waɗannan addu'o'i da kuma faɗa a zuciya sai kaga mutum ya sami daidaito insha Allah watammat kalimatu rabbika sidqan kalmar ubangijinka ta gama cika bisa gaskiya wa adlan kuma kalmar ubangijinka ita ce adalci wala ce tamyizun kata yana cewa sidqan fi ma qala wa adlan fi ma qila sidqan fi ma sidqan fi ma qala wa adlan fi ma hakama haka kada kata imamu kata da ya ambata sidqan wa adlan wato ta zo ta tana mai gaskiya cikin abin da aka faɗa sannan wa adlan fi ma hakama duk hukuncin da Allah ta'ala ya to shine adalci la mubaddila li kalimati babu musanyawa fa ga kalmar Allah bi naqsi a ce kalmar Allah ta samu tawaya babu tawaya aw khulfin ko kuma a ce za a kauda ta wai a maye ta da wani auta harifin ko kuma ce za a canja ta a musanya a jirkita ta daga tsarin da take wa huwa wa'adun min Allah bi hifzil Qur'an alƙawari ne daga Allah subhanahu wata'ala zai tsare alƙur'ani ka kaulihi kamar yadda Allah madaukake ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alƙur'ani kuma lalle mu mu ne masu tsare shi kaga wannan aya ita ce ablagu tafi matkaiwa matuka na nuna tsaron da Allah zai ma alkur'ani akan sauran ayoyin akwai ayoyin da suka nuna Allah ta'ala shine mai gadin kamar yadda yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid barna ba ta iya zakke ma alkur'ani ta gaba gare shi ko ta bayansa saboda saukarwa ce daga mabuwayi kuma mai hikima to amma bata kai wannan aya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun cikin suratul hijr nuna tsananin tsaro da Allah ya ba mu alqur'ani ba ku ga yadda ya kawo wato harfu ta'kid kuma ya biye masa da lamu kasm ta'kidi har sau biyu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu wa inna lahu la hafizu ka gani wa inna lahu la hafizu Allah ya tsara alqur'ani ba zai baci ba ba wanda ya sai bata qur'ani dan haka rike shiriyar Allah ka fa'idanta da ita Allah ya ce wa huwa samiu kuma shi Allah shi mai ji ne lima yuqalu ga duk abin da aka ambata al'alimu kuma Allah masani ne bil ahwal game da yanayya na mutane da halittunsa baki ɗaya fala ya fito shehun ba abin da ke kubce ma Allah Allah yana sanar da komai Allah yana ganin komai kuma abin da ya tsara haka yake gudana bi abin da Allah ya tallata maka sai ka samu tsira domin fa yayi alƙawari wanda ya bi shi zai samu tsira kada ka bi abin da Allah ta kada ka bi abin da Allah ta'ala ya hana kada ka bi shedanu domin wanda ya bi su hakika shaitan zai jefa shi ne a cikin wahala kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir Allah ka mana sani na'am
وإن تطع أكثر من من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرجون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
Allah ta'ala ce wa in tuti aksara man fil ardi idan fa ka bi mafi yawan waɗanda suke ban ƙasa ai al-kufara kafirai al-khitabu lahu sallallahu alaihi wasallam nan magana ake yi da annabi din kada ya bi waɗanda suke ban ƙasa ma'ana kada ya bi ra'ayinsu ya tsayu akan abin da Allah ta'ala ya ce masa kawai wa kad yakunu al-maqsudu ghayruhu kuma zai iya yiwuwa waninsa ake nufi domin kowane ɓangare hatta manzon Allah ya masa kashedi kada ya bi kafirai da ayoyi nan a ƙasa Allah ta'ala ya ce walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum ba dan falala Allah kanka da rahamarsa ba wasu ɓangare daga cikin kafirai sun so wato ko kuma wasu ɓangare daga cikin masu son zuciya sun so wato su ɓashe ka gabarin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka wato sanya ai mun karanta ina ji su cikin surutun nisa'i dangane da Rumatu bana Ubayrakin ko danginsa da suka zo suna neman annabi ya canja hukunci kuma yadullu na illa anfusahum amma ba su fadda kowa face kawunansu in ma har sun fi son zuciya kaga nan kashedi ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam falala Allah ce ta saka baya karkata zuwa ga abin da wasu suke masa na zakin baki su zo su masa zakin baki ba a saukar masa wahayi ba sai ya ga kamar su ne da gaskiya ya yi nufin zai ba su gaskiya sai kuma Allah ya tona musu asiri to ai kaga falala Allah ta tabbata gare shi kuma Allah ya masa kashedi dangane da ahlul kitabai cikin suratul maida wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wa hadharhum yaftinuka an ba'du ma anzalallahu ilayk Allah madaukaki yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi hukunci tsakanin masu attaura da injila in sun kawo maka hukunci wala tattabi ahwa'ahum karka ba abin da ransu yake so naka kiyin kiyin hukunci da abin Allah wa hadarhum har ma Allah yace ka fa shiga kai ka shiga taitayi game da su an yaftinuka dan kada su fitine ka an ba'du ma anzalallahu ilayka har ka bar sashen abin da Allah ya saukar maka kaga nan kashedi ne duka waɗannan aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin farkon suratul ahzab ya kai annabi ka ji tsoron Allah kuma kada ka bi kafirai kada ka bi munafikai a irin abin da suke so to ta yi wa wannan kitabi ne ga annabi da aka ce wa in tuti akthara man fil ardi in ka bi mafi yawa daga waɗanda ke ban ƙasa yi zilluka an sabilillah za su fashe ka daga tafarkin Allah ta iya yiwa kuma ana nufin mu mabiyan manzon Allah ne ɗaiɗai gwanmu shi ne ake mana kashedi in ka bi mafi yawa daga cikin mutane za su ɓadda ka in dai ka ce wai kai kullum yawa ne abin da ya dame ka to za ka bata na ruwanka dai man ai gaskiya kawai ita ce mutum abin da zai nufi ko kai kadai ne in ka tsayo a kan gaskiya to kai ne al'umma gaskiya kuma tana karkata zuwa ma'ana abin nan tana karkata zuwa inda take ne ba wai tana karkata zuwa inda jama'a suke ba gaskiya na karkata inda take ne abubakar siddiq shi kadai ya taba zama shi kadai ya bambanta a cikin sahabbai suka dage shi ma ya dage kuma daga baya sai sai gane shi ne da gaskiyar kuma aka dawo kuma aka gamsu da nasa a wace ƙabiya ne italu ma ne izzaka lokacin da waɗanda suka ce ba za su ba da zakka ba ya ce sai ya yaƙe su bayan annabi ya rasu an sashi khalifa sahabbai duk suka hayyako masa baki dai suka ce ya zaka yake su suna sallah sai ce duk wanda ya raba zakka ban ga Allah ya raba sallah da zakka Qur'ani ba kuma duk wanda ya raba sallah da zakka sai na yake shi suka kafa masa dalili Umar ibn Khattab ya ce masa ai Allah ta'ala ya ce kada a yaki mutane ma dama suna yin sallah sun yi kalmar shahada annabi ya ce umurtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa aqamu salata wa atu zakata fa inhum fa'alu dhalika mana'u minni dima'ahum wa amwalahum idan sun yi haka sai ce to ai ya ce wa atu zakata su kuma sun hana kuma ya ce az-zakata haqqul mal ita zakka haƙƙi ne na dukiya duk wanda ya kalmar shahada ya tsaye da sallah ya ba da zakka ba za a yake shi ba ita zakatu haƙƙul mal kuma annabi ya ce illa bi haƙƙin islam ya tsaya tsayin daka suka kwanaki ana jajircewa daga ƙarshe sai suka fahimci cewa abinda abubakar ne ya faɗa shine gaskiya kuma aka zo aka yaƙi mani uzzaka daga nan kuma sai musulunci ya dunkula da fa an kuskura a lokacin an bi abin da sauran jama'a suka faɗa su ne masu yawa abubakar shi kadai da ya karkata zuwa gare su to da yanzu ba zakka tana nan ɗin ma yanzu ya yake yi da masu kuɗin ne kamar naman jikinsu wasu suke ji suna fitarwa to kaga ita gaskiya kullum tana nan ne inda take ba tana tafiya karka damu da cewa jama'a suna da yawa wanda suke yin kaza suke yin kaza a'a wauta ne a kafa dalili da mutane ana kafa dalili ne wato da gaskiya da gaskiya ne ake kafa dalili ko kaji mutum ya ce ai su wane ma sun yi suna yin kaza to sai me ai malam wane an ga yana yin ka to sai me in dai ba shi ne yake da gaskiya ba in ba dalili yana wajen malam wani ba ko ka ji wasu na kafa dalili ce ai a saudiya ma na kaza sai mai kuma abin da za ka faɗa ka ce a ƙur'ani da hadithi an ce kaza ko kuma ijma'in malamai ya ce kaza shi ne abin da yake dalili masadarar shari'a kenan ɓangare guda uku alkitabu was sunna wal ijma su ne masadarar shari'a eh إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال baya ana sanin gaskiya ne saboda mazaje sun aikata kaza shikenan sai ya zama gaskiya ba a'a ita gaskiyar ita ce ake iya tantancewa wani mutum ne mai nagarta wani mutum ne yake tare da ita ita independent ce to dan Allah ta'ala ce wa in tu'i aktsara man fil ardi to kaga wannan yana nuna mana ashe da aka ce wa in tudai aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah kenan ashe ana nuna mafi yawan mutane da ke ban kasa ba akan tafarkin Allah suke ba haka ne ko ba haka ba in ka bi mafi yawan waɗanda suke ban kasa za su badda ka daga tafarkin Allah kenan ashe waɗanda suke tafarkin Allah sune me sune kaɗan shi yasa za ka ga ana faɗan kalil kalil kalil ko annabi nuhu farkon manzo da aka aiko ya ce wa ma amana ma'ahu illa kalil to killa din haka ta ci gaba da tafiya killa killa ja addinu gharib fa sayaudu ghariba fa tuba lil ghuraba sune yan kada yan kada eh bal aktharuhum la ya'lamun bal aktharuhum la ya'qilun sai ga ana cewa mafi yawa ba su da ilimi mafi yawa ba su da hankali Allah ka sanya mu cikin masu bin tafarkin gaskiya Allah ya ce in yattabi'una illa dhanna mafi yawan mutane ba komai suke bi ba sai zace zace kawai sai a zata abu sai a ce gaskiya ce sai a bi ta ka san matsalan in aka ce ba za a yi amfani da dalili ba abinda ake yawan yi shi za a yi to yin ana ta nanata ƙarya ana ta nanata ta tun ana jin ta ƙarya ƙarya ƙarya sai ta canja suna ƙarshe sai ga ta zama gaskiya gaskiya gaskiya haka lamarin yake ƙarya ana faɗanta daga an faɗe ta aka razana jiki yana rawa kai wannan ƙarya ce to sai aka ci gaba da faɗanta ana ta faɗa ana ta faɗa wallahi sai an kai munzalin da mutane in an faɗa ita sai su ji ta ma gaskiya ce ai tana canja suna shi yasa ba a son yin barna shi yasa ka shari'ar musulunci ake sanya wato al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar a hana mutane yin abin da ba daidai ba saboda abin da ba daidai ba in ana ta yin sa ana ta yin sa sai yake munzalin da mutane za su gan shi daidai haka ne ko ba haka ba mun san lokacin da da da mutum idan idan idan yana kudin ruwa almajiran ma ba sa shiga gidansa ba ko ba haka bane ba riba bace to yanzu sai kaga in kace zaka sa gate yanzu a bakin hanyar nan duk waɗanda ba sa yin riba ba za su wuce ba zaka yi mamakin yadda zaka tara jama'a musamman a cikin wannan munafikar ba waya riba riba kasuwancin riba kudin ruwa yan za ga mutum ya shiga bet yan za ga mutum ya karɓi loan an ce abin ai interest ɗin kawai dubu ɗari biyar ne in ka zo ka biya dubu sha biyar ne interest ɗin yanzu za ga mutum ya shiga ya karɓa rubu ce yanzu za ga mutane akwai wanda suke ta bada online online akwai mutane wanda su ma sun kafa nasu suna ta bada riba riba riba mata a gidaje sun kudin ruwa suke bayarwa tun ana ba da abin nan da a yi ciniki ake yi ko a ƙara masa kuɗi a yi waye a'a yanzu ba wannan ne ake yi ba riban ce tsantsanta ake yi yanzu tsantsanta a bada kuɗi bashin naira dubu hamsin in za a maido a bada naira dubu hamsin da biyar ma'aikata su lallaba su karba shi yasa albashin baya albarka saboda kudin ruwa yake ta karba a karba a banki a karba wajen individuals Allah ya tsare to kar abu mutane a tsaya akan gaskiya sai an yi fada da zuciya wallahi in yattabi'una illa dhanna fi mujadalatihim laka yadda suke jayayya da kai dima tad'uhum ilayhi min ad-din cikin abin da kake kiransu na addini mithla mujadalatihim fi amrul maytati irin jayayyar da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mushi id qalu yayin da suke cewa ma qatala Allahu ahaqqu an ta'kuluhu mimma qataltu wa ai abin da Allah ya kashe shi ya fi cancanta ku ci akan abin da kuka kashe kai ka kwantar kayanka kuma ka ci to can Allah ne da kansa ka kashe ko tunda yanka ai kisa ne kayanka ka kashe ka ci wancan shi kuma sai mutu mushe wa ya kashe shi a Allah wanda ka kashe ne ya fi cancanta ka ci ko wanda Allah ya kashe kaji wani runto shubu hajji to haka yahudawa suke gaya wa annabi kurashawa ma sun faɗa haka don haka Allah ta'ala ya ce in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun kuma su basu zamba face kawai suna kirkiru faɗi ne yukaddiru na bitan khabini fi zalik wato suna kaddarawa ne game da rudu a takhmin shine alwaham fi zalika a cikin wannan lamarin nasu inna rabbaka ka sani ubangijinka huwa a alam shine mafi sanin ai alimun man yadillu an sabili shi ya san wane ne ya bace ya bar hanyarsa wa huwa a alamun bil mutadin kuma shine ya san wane ne shiryayyu bai jazi kullum minhum sai ba wa kowa sakamakon da ya dace da shi Allah shi ya san wane ne yake shirya wane ne kuma yake kan bata kuma Allah ya bayyana mana shirya ya bayyana mana bata don haka kai ma za ka iya ganewa shirya za ka iya ganewa bata ba wai cewa za a ce mutum bai zai gane shiryayye da wanda ba shiryayye ba za ka iya aiki da zahiri dama mu aka ce mai aiki sara'ir kuma sai a wakkala shi zuwa ga Allah baka sani ba shi ubangiji shine mai tantancewa amma aikin bayyane mu ma Allah ya sanya mu shaida yace i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi ta yin aikin kirki Allah zai ga aikin shine shaida babba annabi da ke raye zai ga aikin sannan sauran mumine da ke tare da ku a kowane zamani su ma za su yi shaida za su ce wani mutumin kirki ne haka za na hasibu wa lam zaki alallahi ahada amma sai ce sun maturaddu na ila alimil gaibi wa shahada sai kuma a maida ku zuwa ga wanda ya san na bayyane wanda ku kuka yi hukunci a kaye ai koyayye wanda ku ba ku sani ba wa shahada da bayyanan nan da ku kuka shaida a kai fa yunabbi'ukum sai ba ku labarin bima kuntum ta'malun da abinda kuka kasance kuna yi na hakika shi yasa a ranar alkiyama za a zo da wanda yake yayi ilimi yana karantar da mutane sai Allah ta'ala ya karaita shi farkon wadan za ya wa hisabi kenan Allah ka tsere sai Allah ya karyata shi idan ya ce saboda Allah ya sai ya ce karabta karya kai eh innama ta'allamta li yuqala alim kaje ka nemi ilimi da dan a ce masa wani zai zo shi da dukiya ya ba da sadaka kullum cikin sadaka yake da taimakon mutane shi ma sai ya ce ya Allah na ciyar ne saboda kai sai a ce karabta innama tasaddaqta li yuqalu jawad aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kai ne domin a ce maka kai mai kyauta ne haka wanda yake jarumin da ya shahada ana cewa wani ya yi shahada sai ya zo ya ce na yi shahada sai Allah ta'ala ya ce duk musulmi sun ba da shaida akan ya yi shahada sai a kiyama sai Allah ya karaita saboda shi ne mai alimul gaibi wa shahada to amma mu abin da aka tsora mana shine mu yi hukunci da abin da ya bayyana Allah nan ya ce wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ka sanya mu cikin su lamma na ta'ala an ittiba'il mudillin yayin da Allah ya hana kada a bi batattu wa adhaba hujajahum fi mukhasamati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya rushe hujjojin da suke kafawa yayin jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa athbata annahu al ya tabbatar da abinda annabi ya zo da shi shine gaskiya wala mubaddila li kalimatihi kuma ba wanda ya isa ya canja kalmar Allah fa amara al-mu'minina bi ittiba'iha har ya umarci mu'minai su bi kalmar tasa wa khassa minha bi dhikri akala ma biha abinda ke tafi kuma sai ya keɓance ambaton cin abin da aka yanka wa ma yuqalu inda dhabhi da abin da za a faɗa yayin yanka faƙala sai Allah ya ce
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما هرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا وإن كثيرا ليدلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
Allah ta'ala ya ce, Fakulu mimma zukira smullahi alaihi, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa, aidu bihan alas tsaye abin da aka yanka a kan sunan Allah ma'ana idan za a yanka bismillahi shi ne abin da ake ambatawa karatun yanka. Ban mantawa da jimawa, kasan da sai a ba ku kaji da wuka da buta sai a ce ku fita waje yankun ga wani babba sai ya yanka muku muka tsaya muka tsaya sai can muka rasa kowa garin kamar ba kowa lokaci can sai wani saurayi zo cewa shi kuma da iya karatun yanka amma kuma babba ne ya fi mu hutun da muna ƙanana sai ce da Allah zo ka yanka mana sai ce to ainihin ban iya karatun yankan ba ne sai ce amma ku kawon yankan mu ce ga kawon yankan mu sai ya karba ta zai yanka sai ce bismillah za mu yanka abinda musulmi suke ci sai yanka to kaga dai bismillah ita ce ta kubutar da lamar kaje za ka yanka abin da musulmi suke ci fakulu min ma zukira smullahi alaihi to ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansu wato in za a yanka abin da ake faɗa kenan a ce bismillah ainu biha alas mai abin da aka yanka wato a bisa sunan Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kuke yin imani nan wato an yi raddi ne ga su waɗancan Yahudawa da kuma Qurayshawa waɗanda suke cewa ai ma qatalahu Allah ma qatalallahu a haƙƙun an yu'kal wai abinda Allah ta'ala ya kashe shi ya fi cancanta a ci sama da abinda ko kuka kashe to don haka sai aka nuna a ƙa'ida a musulunci sai an ambaci sunan Allah yayin yanka to shine abin da ya halatta musulmi ya ci fakulu mimma dhukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin to amma wannan ayat da take cikin suratul maida ta yi taqayidi a wannan itlaqin da yazo anan dan yazo ne mutlaq to can kuma sai aka yi takayidi ko sai aka nuna maka akwai abubuwan da bai halatta a ci ba kaga aka ce hurmat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri to yanzu lahmul khinziri ya fada cikin fakulu mimma dhukira smullahi alai aka sa alade gaba gabas aka ce bismillah musulmi yanka za a ci to kaga wancan tayi takayidi ga wannan itlaqin wa ma zubiha ala nusubi abinda aka kai shi zuwa gaban gumaka dan girmama gumaka sai aka ce bismillah sai aka yanka za a ci ba za a ci ba shi saka wanda aka kai shi domin girmama wani abu na tsafi haramun ne a ci boka ne ya ce a je a yanka a waje kaza ayyanan ne sai aka je wannan wajen saboda boka ya ce aje a yanka ko an yi bismillah ba za a ci ba don haka wancan ya yi taƙayidi ga wannan fakulu min ma zukira smullahi alaihi amma abin da ya fita daga cikin taƙayidi to halal ne gare ku kuci kuma daga cikin nau'in dabbobin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta muku cin su in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance ku masu imani ne game da ayoyin Allah To abinda baka san an ambaci sunan Allah kai ba baka sani ba an ambaci sunan Allah ne ko ba ambaci sunan Allah ba kai dai naman ka gani misali shigowa riga ce aka kawo cikin gari ai baka sani ba an yanka an yanka an ambaci an ce bismillah ko ko ba ce bismillah ba me hukuncin ta na'am hadithi ya zo wanda imam bukhari ya rawaito daga ummul mu'minin aisha take ambatawa inna qauman qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne sai suke fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadari adhakaru smallahi alaihi am la mutane suna zuwa mana daga ƙauye da nama mu kuma ba mu sani ba sun ambaci sunan Allah yayin yankansa ko ba su ambaci sunan Allah ya za mu yi da wannan sai manzan Allah sallasa ya ce sammallaha an wa kulu ku ɗin sai ku ce bismillahi sai ku ci zance ya ƙare ko bai ƙare ba zance ya ƙare hadithi ne wanda imam bukhari ya rawaito to kaga anan da aka samu wata ƙa'ida التحملات والأفعال تحمل على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد قائدة أصولية karkashin wannan hadisi malamai suka yi ishtiƙaƙin sa kuma har sai ya faɗaɗa akan sauran hukunce-hukunce at-tasarrufat abubuwan da ake gudanarwa na yau da kullun da aka saba yi a tsakanin musulmi da kuma ayyuka waɗanda musulmi suka saba yi a tsakaninsu sai aka ce tuhmalu ala sihhati was salama ana daukanta asalinta kubutaccen abu ne asalinta ingantaccen abu ne wanda an san dama haka musulmi suka saba yi musulmi suna cin naman basu yi bismillah ba suke ci ko sai sun yi bismillah suke ci to kaga wannan shine at-tasarrufatu wal af'alu tuhmalu ala sihhati was salam tunda an san haka musulmi suke yi to shine asalin me zai kore asali ila an yaquma dalilul fasad har sai an samu dalili tabbatacce da ya nuna cewa wannan abun ba haka bane dalili ya tsaye muna tsaye mutuwa ta yi shi kuma da ya zo shi sai ya yanka bayan ta riga ta mutu to ba za a ci ba haramun mun gane ko amma wannan dalili bai tsayi ba to sai a ce halal ne kawai za a kaddara cewa ai musulmi suna yankawa musamman ya ce ya yanka ta ya faɗa kuma babu wani dalili da ya karanta shi shi kenan sai a koma zuwa ga asali to wannan yana nan a cikin hidimar kasuwa yana nan a cikin hidima na mu'amalat da yawa to don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi me ya same ku da ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akan sa ba ta'kilul li ibahati ma biha ala ismi lahi min adh-dhaba'ih mala yace ta'kidi ne ake domin a nuna halaccin cin abin da aka yanka da sunan Allah subhanahu wata'ala me zai hana ku wa malakum Allah ta akulu me ya same ku ko me zai hana ku ku ci mimma zukira sumullahi alaihi daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa yayin yanka wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhali fassala ay bayyana bayyana Allah lakum Allah ya bayyana muku kenan ma harwama alaikum abinda aka haramta muku a cikin ayar da Allah ce hurumat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil aslam dhalikum fisq to kaga Allah ya fayyace mana ababen da aka haramta mana mafi yawansu nau'o'i daga cikin dabbobi to tunda an fayyace muku zare da abawa abinda kuma yake na halal kuma an ambaci sunan Allah to me zai hana ku kuma ku ci Allah ta'ala ya ce wato illa mattarabtum ilayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhali an yi muku bayanin abin da aka haramta muku illa man darrattum ilai sai abin da bukata ta sanya ku kuci daga wanda aka haramta ko da wancan hurmat alaikum to a halin lafiya ne halin ku fita amma ka samu kanka cikin jeji babu abinci kana gudu ko guzurinka ya kare ka bata adawa guzurinka ya kare ba abin da za a ci yunwa ta addabe ka sai ka ga mushi a gefen hanya sai ka kama matukar ba rufe waye da zai cutar da kai ba sabon mushi sai ka ɗauka sai ka ci ba irin yanayin mu ka kama hanya za ka je kano ko abin da ya kama da wannan ba a jeji jeji inda baka san inda za ka samu mutane ba za ka galabaita ko a yanzu a zamanin da mutum zai iya samun kansa a irin wannan yanayin ko yan kidnapping suka kama shi ya samu ya kubuta Allah ya tsare ma misalin ma ba daɗi amma tana iya yiwuwa ko to mutum yana ta gudu maimakon ya dawo kan hanya sai ya sake shiga dawa kuma babu abinci zai galabaita yana tafiya kawai sai ya ga wata dabba ta mutu ko ya ga wani tsuntsu mushensa kawai ya faɗo ya mutu sai fiffige kayansa sai ya ci ya halatta ko alade ka gani sai ka ci a shi ma wancan nan ba halatta ma aka yi ba mushen akwai alade yake da yankakken alade ko duk ɗaya suke to Allah subhanahu wata'ala ya ce illa matarartum ilaihi saboda ya ce faman ittarwa gaira bakin wala adin fala ithma alaihi fa huwa aidan halalun lakum fi halin darura domin shi ma wanda aka haramta muku cikin hurumat ya halatta a gare ku a lokacin da kuke cikin larura alma'ana abin da ake nufi la mani ala kun min akli ma dhukira ba fa abin da zai hana ku cin dabbar da aka yanka da sunan Allah wa qad bayyana lakum al muharrama akluhu al hali Allah ya riga ya bayyana muku abin da aka haramta muku wa hadha laysa minhu wannan kuma bai daga ciki wa inna kathiran Allah yace da yawa fa la yudilluna bi ahwa'ihim suna fadda mutane bisa sayar bima tahawamu anfusuhum saboda abin da ransu yake so min tahlilil maitati wa ghairiha wajen halatta wa mutane mushe da abin da ya kama da haka gayar ilmin ba tare da dalili daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba yanzu wanda aka gaya masa wancan in ba dalili ne shi ba ake tsaye sai karkata ko abin da ka kashe ne ya fi cancanta ka ci ko abin da Allah ya kashe kai ka kashe ka ci kuma Allah ya kashe kai kuma ka ki ci wani sai ce wannan abin da ya faɗa ba akwai abin dubawa to Allah ya ce suna yi ne bigayar ilmin ba tare da ilmi ba ya tamidu na wufi zalik wanda suke dogaro da shi a haka inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin ubangijin ka shine mafi sani game da yan ta'adda al mutajawizin al halal ila al haram masu ketare halal su tafi zuwa ga haram to waɗannan ji Allah subhanahu wataala yace yan ta'adda ne lokacin yayi ne sai mu tsaya insha Allah Allah ya mu wani mako sai mu tashi aya ta 120 ni yau tara ga wata ne takwas rana ya ce ya zama nawa bakarar ya zama sha biyar in sati biyu ne kuma ya zama ashirin da biyu? ha? to a za mu iya kara darasi biyu a gaban insha Allah inda muna rayu za mu iya kara darasi biyu in mun yi rana ya ce in Allah ya sa muna nan sai mu sake yin wata juma'a dan in Allah ya kai rayuwa Allah ubangiji ya ba mu dacewa Allah ya ruskar da mu wannan mata mai albarka Allah ya ba mu ikon azumtarsa a bisa salon da Allah ɗin yake so ya ba mu ikon yin ibada irin wanda za mu sami yardar Allah a cikinta ubangiji Allah ya sa watan idan ya zo kafin ya fita mu zan daga cikin waɗanda za a yantar da su gabar wuta Allah ka mana wannan alfarma ya rabbal alamin ya arhamar rahimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين